الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس شاشدة وتر الدين الثاني هجرة سنة لتبود تاريخ إلى أربعين لخدو wanda ya dace da goma ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ashirin da biyu za mu shiga darasi na jikin malikiya a littafin muktasar khalil muna magana a kan sadaki in ba ku manta ba a baya za ka ji mun ce idan wasu nau'in rikice sun faru a kan sadaki za mu ce a koma a sadakul mitin ko sadakul mitin to menene tarihin sadakul mitin shine yanzu zai fara da shi wa marul misli sadakin tamka da ake cewa sadakul misli shine ma abinda ma'ana kudin da ko kuma abinda yargabu bihi misluhu fiha misluhu kwatankwacin shi mijin da zai auri matar yargabu abin da zai yi kwaɗayin ita wannan matar bihi da shi wannan abin fiha cikin ita wannan matar kaga kenan sadaqul misli ba ita matar kadai ake duba ba har mijin sai an duba halin mijin a duba halin matar idan aka ce ana rikici a koma wa sadaqul misli misali mu ɗauki misali ɗaya mutum ne ya yi aure da ya yi aure bayan ya yi kwanan aure da aka zo biyan sadaki sai rikici ya faru abin da ta ce shi ne sadakinta ya sha bamban da abin da ya ce shi zai ba ta a sadaki misali jinsin abin ya saba shi ya ce mun yi da ita akan zan ba ta riga a biyu sadaki ita kuma ta ce ita sam rago muka yi da shi kaga riga rago kaga abu daban-daban ne ko wannan dabba ne wannan ainihin kyalle ne kaga jinsi a saba kuma wannan rikicin an yi shi ne bayan an yi kwanan aure to a irin wannan rikicin duk rikicin da miji da mata suka yi akan sadaki kuma rikicin ya zama akan jinsin sadaki ne kuma lokacin rikicin ya zama bayan an yi kwanan aure ne za mu ce to yanzu a barbatunta a barbatun shi a komawa sadakun misali a komawa sadaqul misli nan zancen ke rago kuka yi kai riga ya dauki rigan ka je kuma fita batun ragon a zauna a ga miye sadaqul mislin ta to sadaqul mislin ya za a gane shine yake wa marul misli sadaqul misli shine sadaqin tamka ma yargabu bihi misluhu fiha shine sadaqul misli ma abinda misluhu kwatankwacin shi wannan mutumin ana lura da talaka ne ko mai kuɗi ne madaukaki ne ko kaskantacce ne a kuma ana lura da inda yake ɗin gurin da ake mako ne ko gurin da ake sakewa ne da sauransu to a yanayin shi a yadda yake ɗin irin kuɗin da a matsayin shi zai iya ainihin ɗaukan wannan kuɗin ya bayar saboda ya samu wannan matar kaga ya sha bamban yanzu haka za ka ga mace guda ɗaya ce wani a matsayin shi gaskiya wannan ta wuce dubu hamsin ta fi ƙarfin shi har ga Allah an sani wani kuma a irin wannan din zai iya biyan miliyan guda ma kuma duk matar guda ɗaya ce saboda me saboda kowa matsayi ne shi yasa yake misluhu abin da kusan kwace shi wannan mijin zai yi kwaɗayin wannan matan fiye a cikin ta abin da in bai wuce kaza ba zai iya biya ya aure ta mun gane to ita matar kuma bi kibari dinin ana lura da addininta don ka san mace mai addini da mara addini misali wannan ba yahudiya ce wannan musulma ce kaga ai dole matsayin su zai bambanta a cikin musulunci ma wannan mai rikon addini ce wancan kuma mai sakaci ne addini ai kaga dole wajen ainihin matsayin su zai bambanta to ana lura da ainihin kula da addininta wajen yanke sadakin tamkanta wa jamalin ana kula da ainihin kyanta kyakkyawa ce ko mummuna ce wa hasabin ana lura da matsayinta matsayi din nan kamar misali mai ilimi ce ko jahila ce mai kuɗi ce ko talaka ce a haka nan dai ana lura da ainihin matsayi idan aka ce matsayi hali wanda zai zayyana mutum wa malin sannan kuma ana lura da dukiyanta ita talaka ce ko mai arziki ce wa baladin ana lura da garinsu garinsu din birni ne ko ƙauye ne wa ukutin shaƙiƙatin kuma ana lura da ƴar uwarta shaƙiƙiya ƴar uwarta shaƙiƙiya nawa aka aurar da ita nawa ne sadakin tamkan ƴar uwarta shaƙiƙiya auli abin ko ƴar uwarta li'abiya duk ana kula da wa'annan wajen yanke sadakin musulunta amma lal ummi ba a lura da uwa ba za a ce to mamar ta ma nawa aka auro ta ba mamaki mamar yar talakawa ce baban nasu kuma mai kuɗi ne mun gane sannan kuma yanzu ita yar mai kuɗi ce ba yar talakawa ba ce to saboda haka ba a lura da uwarta wal ammati ba a lura da babarta yar uwar ubanta amma wajen yar uwar uba wasu malamai suka ce in shaƙiƙiyar uba ko da abiya ana lura da ummiyar uba ita ce ba a lura da ita to mun je gane ya ake a gano sadakul misili ko to yanzu shi sadakul misili in an sha koma wa sadakul misili ba ana lura da lokaci wani lokaci za a yanke sadakul misili lokacin da aka daura aurenta ko da ba a lokacin rikicin ya faru ba yanzu misali an yi auren yau wajen shekara ashirin yau ne rikicin ya faru aka ce a koma wa sadakul misili in ingantaccen aure ne sadakul misili ranar ɗaurin aurenta mun gane amma idan ɓatancen aure ne yake wa fil fasidi yawmul wadayi idan ɓataccen aure ne to ana lura da ranan ranan da ya sadu da ita ne tunda da bai sadu ba kaga ɓataccen aure za a ɓata shi ba sadaki wannan saduwan shi ya kawo sadakul misili saboda haka ranan saduwan ake lura wata to mun gama da ainihin sadaqul misli wata hadal maru in ittahadati shubhatu sadaqi yana kadaituwa idan shubha ya kadaita wato anan idan mutum ya taki mace takun shubha dole sai ya biya ta sadaqul mislinta mun gane mutum ne aka yi baki a gidan shi bai san da bakuwa ba bakuwan nan aka sauke ta a ɗakin matarsa kuma matar tashi mai yiwa ko an yi rasu a garin su baya nan ta tafi an sauke bakuwa a ɗakin shi da ya zo kuma ita bakuwar da mijinta aka sauke su tare a cikin ɗakin shi mijin dama mai ibada ne ne dan karfe biyu ya dan fita masallaci shi kuma mai gida ya dawo daga tafiya kawai ya fada ya ɗauka matarsa ce akan gadon shi ya sadu da ita ita ta ɗauka mijinta ne shi ma ya ɗauka matar shi kaga wannan shubuha ne wannan ba zina bane sunan shi shubuha to a irin wannan shubuha din idan ya bayyana cewa ba matan shi bace ita ta bayyana ba mijinta bane to kaga ai ba da gangan yayi ba saboda haka zai biya ta sadaki ne sadaqul misli zai biya ta to shine irin wannan sadakin da zai biya ta yace wata hadar maharu in ta dace shubuhatu idan shubuhan ya kadaita ko so nawa ya take ta in dai da irin shubuha ɗaya ya take ta sadaqul misli ɗaya zai bayar misali yau ya take ta ya ɗauka matarsa ce gobe ma irin haka ya faru amma ba da gangan ba jibi ma irin ko so nawa ya faru inda ba da gangan ba ne an tafi akan wannan shubuwa ne to sadaqul misli ɗaya zai bayar ba za a ce duk taku sai ya biya sadaqul misli ba tunda shubuwan ya kaɗaitu yana takunta a matsayin matarsa amma misali da yau zai take ta a matsayin ya ɗauka matarsa ce gobe kuma tunda an yi baki a ɗakin nan bari in koma ɗakin dama yana da sadakarsa bai wani wanda yake sadaka da ita ba kullum yake kula ta ba sai yake kai tunda an yi baki a ɗakin nan bari ya koma ɗakin sadaka ashe su ma da rana sun yi shawara suka ce kai bakuwa tunda mai gida ya zo koma ɗakin wancan ki je ki kwana ita bakuwa an turo ta ɗakin sadaka shi kuma jiya ga abin da ya faru sai ya ce bari ya zo ɗakin sadaka yana zuwa nan ma sai ya afka ya ɗauka sadakar ta shi ce nan ma ya bayyana ashe ba ita bace yan sadaki biyu zai biya saboda me saboda shi ba bai kadai ta ba wancan ya take ta a matsayin matarsa wannan kuma ya take ta a matsayin baiwarsa saboda haka kowace sadakinta daban-daban zai biya tunda shubuhan ya bambanta shi yasa ya ce ini tare da shubatu in ba kuma tawatin a farkon littafin ya ce yana kula da mafhumu shar'i ne a mafahim ko to kaga ini tare da shubatu kaga me mafhumin shi idan shubuhan bai kadaita ba to za a biya sadaki adadin wannan ainihin takun da aka yi wannan hukuncin shi kalgaliki kaman wanda ya kuskure bigairi alimatin da wanda bata san ba mijinta bane kamar dai misalin da muka bayar wai shubuhan yake bayyana ma kamar mutumin da ya zo da kuskure ya auka wa mace ya dauka matarsa ce bigairi alimatin ita ma bata san ba mijinta bane ta dauka mijinta ne to yanzu in ya bayyana zai biya sadaki ɗaya ne ko so nawa ya sadu da ita amma shubuhan ya bambanta kamar yadda muka faɗa sadaki zai bambanta ta je ce wa illa idan shubuhan bai kaɗai ta ba nan ya take ta a matsayin matarsa can ya take ta a matsayin baiwarsa to ta'addada sadakin zai kididdigu ma'ana zai kididdigu adadin ainihin wannan cakun da yi kazzina biha kamar inda mutum ya yi zina biha ai bi gairi alimaci da wanda ita bata san cewa ba mijinta ba ne lallaɓo waye ya san mijinta yana dan fita ya je dan yi riyadarsa da mijin ya fita dama shi ma dan yi kama da mijin ya samo irin rigar mijin ya sa irin turaren mijin komai kuma dama cikin duhu ne kawai zai amsa mata kaga shi zinari amma bi gairi alimace ita kuma ta karbe shi a matsayin mijinta kawai daga baya sai ya bayyana ashe ba mijinta bane to yanzu a nan ko so nawa ya sadu da ita zai biya sadaki adadin wannan saduwa shine tashbihin na ainihin ta'addada ne yawa ta'addada kan zina biya kamar zina da ainihin wacce bata san ba mijinta bane to yanzu a nan shi ma zai biya sadaki adadin tako kaga da ya ce biya din nan kaga da a ce tana sane da cewa ba mijinta bane kaga ita ma zina ta yi da yanzu ba zancen sadaki inda zina ta yi awil mustakrahati ko kuma ba wai bata sani bane amma fyaɗe aka yi mata tilasta ta aka yi ba ana yin fyaɗe ba to duk mutumin da ya yi fyaɗe ga mace dole sai ya biya sadakinta kuma in ya yi fyaɗen nan ko sau nawa ne zai biya sadaki adadin wannan fyaɗen yanzu misali mutum ne ya sace yar mutane ya tafi da ita sai da aka yi wata a watan ne ya sami da ita sau talatin to zai biya sadakin mutumin da sau talatin saboda ainihin tilasta ya yi shine au bil mustakrati ai au zina bil mustakrati kenan وجاز الشرط أن لا يضر بها في عشرة
amma mijin zai ibrahim a dole ne zai ibrahim dole وجاز شرط أن لا يضر بها يا halatta sharɗanta cewa mijin ba zai cutar da ita fi ishiratin cikin zamantakewa ba in kun lura a baya akwai wasu shurut wanda idan an ɗiba za mu ce ba wajibi ne cika wannan ɗin ba to amma wannan sharaɗin wajibi ne cika in an gindaya mushi wani abu ma an rataya da wannan sharaɗin abin zai iya faruwa misali mun baka irmu mun ji an ce kana dukan mata kana wulakanta mata to sharaɗi ne za ka yi kyakkyawan zamantakewa da ita jiran da baka yi zamantakewa da ita mai kyau ba kai mata abu kaza a maimakon aurenka in ka sharɗin tonin ya halatta wannan sharaɗin kuma dole za a bi wannan sharaɗin aha au kiswatin ko kuma sharaɗin tufafi mu ƴar mu duk kwana goma sha biyar take canza kaya kuma kayan nan ba ta sa ƙasa da dubu hamsin in ka yadda eh yadda shi ai in ka yarda shi kenan dole ai haka din ya halatta a sharɗin tonin su duk wannan sharaɗi ya halatta wa nawihi ma da makamancin su kaga a nan yana nuna maka sharaɗi kala uku ne akwai sharaɗi na haramu sharɗin munaki sharaɗin da zai warware ma'anan aure wannan ko an saka ma'anan sharaɗin babu shi akwai sharaɗi na makaruhi wanda ba dole ne ka cika ba kamar yadda muka faɗa a baya to wannan sharaɗin na halal ne sharaɗi ne wanda dama ko ba a saka shi ba ma akwai wannan a aure ai kyakkyawan zamantakewa akwai shi aure yi mata riga akwai shi aure to ya halatta ginda ya su su zama sharaɗi walau sharaɗa to yau da mutum zai sharɗanta wa mace a wajen aure da ya zo aurenta sai ta ce in ka yadda Allah ya ɗa umma waladin ba zai sake takun ummul waladan shi ba yana da ummul walada bai wanshi wanda sun ma haihu da ita sai ta ce to in ka yadda za mu yi aure amma daga yau ba kai ba wannan baiwar ka umul waladan in ka yadda sai yadda auturiyatan ko kuma sadaka irin kwarkwara din nan wanda mutum zai siyo baiwa ya rika sadaka da ita sai ta ce in ka yadda ka aure ni to fa ba ba, ba zancen sadaka sai yadda to yanzu da ya yadda din nan lazima fi sabiqati minhuma ya lizince shi har a wa'inda suka riga minhuma daga ummul waladan da an yi surriya din ba za a ce to ai yanzu wa'innan ta zo ta same su ne su zai ci gaba da amfani da su wata ce ba za ta zo wata layiƙa ce ba zai ba a har sabiƙa ta shi kaga layiƙa min babu aula ke da sabiƙa da layiƙa gaba ɗaya sun shiga a alal asayi a bisa magana mafi inganci tunda akwai kabilul asayi din da suka nuna cewa sai wacce za ta zo nan gaba wanda yake da ita zai rika ainihin saduwa da ita la fi ummi waladin sabiqatin amma bai lizince shi cikin ummul waladan da ta rigaye tana gidan shi ya auro ba fi me fi la atasarri cikin cikin inda yace ba zan yi ba zan yi kurkura ba yanzu misali mutum ne ya je neman aure sai ta ce to ai ku ba wai auren ku ba sai ku rika debo bayi mata ku rika zuba mana a ciki in kana so ba za ka yi sadaka ba in ka aure ni ba za ka yi sadaka ba in ka yadda ma'ana ba za ka siyo wata baiwa ko kuma ka ɗauko wata baiwar ka ka sadu da ita ba kawai za ka isu da ainihin ni a matsayin matar ka sai ce ya yadda to a lokacin kuma yana da ummul walada sadakan da sun ma haihu da ita ko ya'ya ko ɗaɗe ko ya'ya to yanzu tun da a nan ya ce la atasarri ne ba a yi maganar ummul walada ba to wannan ummul walada sabiqatun ba ta shiga cikin wannan ba ita wanda dama tana nan aka wannan sharaɗin banda ita ita zai cigaba da saduwa da ita amma nan gaba ne ba zai kawo wata baiwa ya sadu da ita ba kaga ya sha bamban da wancan na baya inda yake Allah ya da umma waladin aw surriyatin wancan na baya wannan kuma la ta sabi kawai yace ba zan yi sadaka ba wala halki yaro bi babi shurudin tana da zabi idan ya aikata sashin sharadai walau lam walau lam yaqul in fa'ala shay'an ko da bai ce in ya aikata wani abu min hada cikin su yanzu misali da aka zo aure ne sai aka gindaya mar wasu sharadai in ka yadda za mu baka auren nan a wasu sharadai ya ce a karanta mar sharadan ba za ka yi mata kishiya ba ba za ka fidda ita a wannan gidan na fobe durum ka kai ta wani unguwa ba ba za ka aka gindaya mana sharaɗai sharaɗai kamar guda biyar wanda duk sharaɗan shari'a ta yadda sai ya yadda kuma aka ce masa dillan da kai wannan abubuwan da muka faɗa a bakin aurenka ya yadda kaga an kirga mar abubuwa ne ko to yanzu ana nan ana nan sai aikata wani daga cikin abubuwan shine wala halki yaro tana da zaɓi bi babu shuruɗin in ya aikata wani sashi daga cikin sharaɗan da aka faɗa walau lam yaqul ko da lokacin ɗiban sharɗan bai ce in fa'ala shay'an minha ko da bai hada da haka ba yace kawai ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba aka yi rigamar sharɗan ya yadda da ya yadda ana nan ana nan a cikin wayannan abubuwan sai aikata ɗaya yana aikata ɗaya shi kenan lamarinta na zaɓi ya koma nan ta dama an ce in ya aikata tana da zaɓi to yanzu tunda in ya aikata tana da zaɓi yanzu yana aikata ɗaya daga cikin wani abubuwan zaɓin ta zo ba za a ce sai ta aikata su gaba ɗaya ba kuma ko da a sigan lokacin bai ce in in bai ce lam ya kul bai ce in fa'ala shay'an minha in ya aikata wani abu daga cikin ta ba mun gane kaga abubuwa biyar aka gindaya mara sai aikata ɗaya daga cikinsu muka ce shi kenan kamar ya aikata gaba ɗaya ne kuma a lokacin da ainihin ya ɗauki sharaɗin ko da bai ce in na aikata wani abu da ya ci ka gan ya faɗi wannan kam min babu aula kenan ya ce ko ɗaya na aikata a ciki lamarin ta yana hannunta to yanzu a nan ko ɗayan ya aikata to ko bai faɗi wannan ba kawai aka gindaya sharaɗai aka lissafa mar ya yadda ana nan ana nan sai karya ɗaya daga ciki yana karyawa shi kenan zaɓinta ya dawo hannunta ina jin mun fahimta ko in fa'ala shi amina ko wahal shin tamlaku tamliku ita mace tana mallakan ainihin sadakinta ne bil aqdi da zaran an daura aure ta mallaki an nisfa rabin sadaki mun gane eh a'a wato akwai ainihin kaulani a wannan magana idan aka ɗaura aure aka faɗi sadaki misali dubu ɗari biyar idan bai yi kwanan aure ba ya sake ta ta ci me ta ci rabi ko idan kuma ya yi kwanan aure ta cinye gaba ɗaya ko to yanzu lokacin mallakan rabin nan daga tsarin an ɗaura aure an faɗi sadaki kawai ta mallaki rabi ne ko kuma a'a sai idan ya sake ta lokacin da ya sake ta ne ta mallaki rabin idan kuma ya yi kwanan aure ta mallaki gaba ɗaya to shi ne ake ainihin kilafa yaushe ne mallaka me amfanin kilafin ya ce fa ziyaratuhu kaga kenan in mun ce ta mallaki rabin sadaki daga lokacin ɗaurin aure fa ziyadatu karuwan wannan abin sadakin tun nan dabba ya za su yayi kuwa kani tajin ko kaman ƴaƴa in dabba ne ta haifi ƴaƴa wagallatin kaman amfani in kaman gida ne ai zai yiwu akwai haya ana samun amfani a gidan wani kusanu da kuma tauyuwan abin zai yiwu abin ya tauyu in dabba ne ya zamo ainihin ya rame ko wani ya mutu a ciki da sauransu to lahuma in ƙaruwan ne nasu ne na su biyu wa alaihima haka nan in tauyuwan ne su za su ɗauki asara su biyu kaga mun ɗauki wannan ƙauli na cewa ta mallaki rabin sadaki daga lokacin ɗaurin aure kaga daga lokacin ɗaurin aure ta mallaki rabi ana nan ana tafiya ana tafiya in ya sake ta in an zo batun ta ci rabi a mai da rabi in an ci riba nata ne in an yi asara ma za ta ɗau asara aula ko kuma a'a ba za ta mallaki wannan rabin ba sai ran da aka yi shikan kaga kenan mun ɗauki wannan maganan kenan kawai in sadakin aurenta saniya ne guda ɗaya ka bayar wanda kuɗinta bai wuce dubu ɗari ba saniyan nan ana nan ana nan sai da ta haifi 'ya'ya biyar ba tare ba sannan wani abu ya shiga tsakanin su ya sake ta to yanzu wannan 'ya'ya biyar ɗin gaba ɗaya na shi ne girbin saniya ne kawai nata saboda me saboda yau da ya sake ta ne ta mallaki rabin sadaki in ko muka ɗauki maganar farko daga ran da aka ɗaura aure ta mallaki rabin sadaki kaga yanzu in aka zo ƴaƴan nan ma gaba ɗaya rabawa biyu za a yi a bata rabi miji ya karɓi rabi shine aula khilafun to wannan an yi khilafa ne tsakanin malamai wa alaiha nisfu qimatil mawhubi wal mutaqi yawmahuma hakanan idan aka ba wa mace sadaki da aka ba ta sadakin sai ta bayar kyauta yanzu misali ai zai yi a bada sadakin duk abin da ya zama mali ba abin da zai iya zama kuɗi ko sai aka bata mota kyauta aka bata mota sadaki da aka bata mota sadaki sai ta ɗauki motar ta ba wani yayanta ko wani ƙaninta ko wani babanta ko wani dai wanda take so ta ɗauki mota ya zama nata sai ta ɗauka ta bayar kyauta kafin ai kwanan aure to yanzu da ta bayar kyautar nan ana nan ana nan kuma kan kwanan aure sai aure rikice ya sake ta yanzu da ya sake ta ina mota in mota tana nan ka motar ce za ta zama ta su biyu ko to yanzu motar ta bayar kyauta to wa alaiha wajibi ne akan ta za ta biya nisfu rabi kimatil mawhubi kiman abin da aka ɗauka aka bayar wal mutaki idan bawa aka bata ta yanta to za ta biya kiman rabin wannan bawan kuma ranan da za a yi kiman yaumahuma ranan kyautan ranan yancin yanzu misali tun wancan shekara ya bata mota sadaki sai ta ɗauki motar ta bayar kyauta har yau ba a tare ba kuma ya sake ta to yanzu za a yi kiman motar ne a lokacin da ta bayar kyauta ba yanzu a yanzu motoci sun tashi ko da kiman a wancan lokacin za a yi sai a yi kiman a wancan lokacin sai ta ba shi rabi in ma bawa ne a yi kiman a ranar da ta in tashi sai a ba shi rabi shi ne yau mahuma ɗin wani su samani filbai'i idan kuwa siyarwa ta yi an ba ta sadaki sai ta siyar bayan ta siyar sai aka sake ta kafin kwanan aure to yanzu ina kuɗin da ta siyar wannan kuɗin kawai ba ruwanmu da kima wannan kuɗin za a raba biyu ta ba shi ɗaya ta ɗauki ɗaya misali ya ba ta fili ne filin nan zai yi miliyan goma sai ta matsi ta siyar miliyan biyar sai abu ya watse aka zo rabin sadaki to dole miliyan biyu da rabin nan dole zai karba tunda an tabbatar da a miliyan biyar ɗin ta siyar haka nan kuma miliyan goma nan wani ya zo ya matsi yana so ya siya miliyan hamsin to dole miliyan ashirin da biyar ɗin shi za ta ba shi kawai abin da ta siyar din wannan kuɗin za a raba a bashi rabi inda kaga duk wannan ana nuna ba ta'addanci ta yi ba ta yi abin a matsayin ta yi tasarrufi ne da abin da ta mallaka wala yuraddu al kuma ba za a yi raddi da wannan yancin ba bawa aka ba ta sadaki sai ya tayinta to ba za a yi raddi da wannan yancin ba illa an yi rudda zauju bi usriha sai dai idan mijin ne ya raddi da bawan saboda talaucin ta yanzu misali ya ba ta sadaki na bawa ita dinnan fitin talaka ce ba ta da komai sai wannan bawan da ta mallaka a matsayin shi na mijinta duk matar da take karkashin miji ba ta da daman ta yi tasarrufi da sama da sulusin abin da ta mallaka wannan ƙa'ida akwai shi a ciki to ita ko ba ta da komai sai bawan nan sai ta yanta bawan a matsayin shi na mijinta yana da daman ya rage ya ce wannan yancin ban yadda ba kuma shi kenan yancin ne ba amma an ba wannan ba ba wanda ya ke rage da wannan yanta wanda ta yi yawmal itiki haka ne ko bi usriya yawmal itiki da talaucewanta ranar yancin ran da ta yantan in je talaka ce a wannan ranar to mai gida mijinta zai iya raddi da wannan yankin ko da a ce a da tana da wadata summa in dallaka sannan wai tun yanzu ba duk ba a yi kwanan aure ba ya ba ta bawa sadaki da ya ba ta bawan nan sadaki sai ta in ta bawar ita kuma ba ta da komai mijin nata sai ya ce ban yadda da wannan yancin ba na yi raddi ba mun ce yana da dama ba da ya raddin kuma kan kwanan aure sai ya sake ta ha sun ma in tsallaka sannan ya sake ta kafin ya yi kwanan aure ka zo yanzu a nan bawan nan da ya yi rabi yana sakanta za mu ce ta ci rabin bawa rabin bawa zai koma wajen mai gidan ko to yanzu yana sakanta sai mu ce a taƙa nisfa ko a taƙa a nisfu wannan rabin da ta yanta ai da ta yanta mijin ya yi raddi me yasa ya yi raddi saboda tana ƙarƙashin shi yanzu kuma yana sakanta kafin kwanan aure ta mallaki rabin bawon da za ta in ta kai rabi yanzu ba ta karkashin shi saboda haka yanzu wannan rabin rabanta din ya in rabin rabon mijin sai ya je na bauta amma na ta din ya in amma ba wannan yantawan fatawa za a ba ta bila qaba'in ba tare da hukunci ba in ta yi taurin kai take ba za ta yanta ba wanda zai tilasta ta wannan kawai a matsayin fatawa ne za a umarce ta a ce tun da ba da barikin yan tarabbi aka yi kuma lokacin da aka yi raddi saboda ke maju ya ce mijinki yana kina karkashin hajjerewar mijinki yau kuma kin fita wannan kangin hajjerewan to fa lalle ne iya abin da kika mallaka a ba wannan ki yan tashi in ta ki to bila qada'in ba za a hukunta ta a ce dole sai ta yanka wa tashaddara wa mazidun ba'da al-aqdi wa hadiyatul usturi dan laha to yanzu anan zaka fahimci wani karatu da yanzu yawanci a kotuna in an zo sai a ce wai a niyar masa da sadakin shi to fa ka kwanda sanin cewa duk abin da ya zamo in ba shi auren nan ba zai yiwu ba dole a riga cikin sadaki tunda in ka fahimci wannan karatun dama aka ce idan mutum ya saki mace kafin kwanan aure ta ci rabin me ta ci rabin sadaki ba to bari ka ji wata shaɗara ya rabu biyu shi sadaƙin kenan wa mazidun da abin da aka ƙara a kan sadaƙin ba'adal aqdi bayan an ɗaura auren an ɗaura auren sadaƙi dubu ɗari biyu sai ce kai shi dubu ɗari biyu nan ya yi kaɗan ya ƙara wani dubu ɗari biyu ɗin akan me akan wannan sadaƙin bayan fa an ɗaura auren ya yi wannan ƙarin to har shi in aka bi wajen rabawa biyun shi ma za a mai da rabi ta ci rabi mun gane wannan da me kuma wa'adiyatun haka nan kyautan da usturi ɗan aka sharɗanta laha gare ta ba ana zuwa ba a ce kuɗin sadaki kaza kuɗin turaren wuta kaza kuɗin uwa kaza kuɗin waye waye kaza kuɗin kaza kaza to wa'annan abubuwan kaddara da za ka ce kai mu sadaki kawai muka sani ba za a wannan ba auren zai yi kaga sharaɗi ne sai kai to shi ma sadaki ne shi ma in aure watsi za a ba da rabi ta je ce auli waliha kai ko waliyin da aka sharkantawa an zo auren sai ya ce to amma ba akwai sharadin akwai abin da kamin muke cewa lariran ko akwai sharadin lariran akwai kudin waliyi da ake biya dubu ashirin in ka yadda sai ka biya ya yadda to shi ma in aure watse an ci rabi za a da rabi kaga duk wannan yana nuna ba duk wannan abubuwan suna cikin sadaki ne ka gane a auliyoliya to wannan daga wadiyatin dinnan zuwa auliyoliha yace qablahu idan wannan hadiyar da aka sharɗanta ya bata ko ya ba waliyinta in wayannan hadiyan sun zo ne qablahu kafin daurin auren banda hadiyan da bayan an daura aure ya ɗauki hadiya ya ba wa matarsa ko ya ɗauki hadiya ya ba wa babanta ko wani waliyin ta wannan wani abu ne daban wannan muna magana wanda kafin auren aka gindaya mar an zo zama ba ana haka ba za ka shimfiɗa ɗaki ake cewa ko za ka yi shimfiɗan ɗaki za ka yi waye za ka kawo kuɗin gyaran gida za ka to duk waɗannan abubuwan idan an ɗaura aure ya sake ta an ci rabi za a gada rabi kuma bari ka ji wani bitar kullum ya ce me walaha akhdhuhu minhu bi talaqi tana da daman ta zo ta kwace wannan sauran rabin minhu a wajen alwalin bi talaqi dama bi talaqi shine mutalikin ta shaddara bi talaqi mijin yana sakanta qablal masiji kafin yayi kwanan aure kai alwali an ce akwai kudin alwali sharadi naira dubu ɗari biyar an ɗauki dubu ɗari biyar an baka to fa kai ta addu'a Allah ya tabbatar da auren na aikwanin aure aure yana watsewa an zo zance a karabi a karabi ya zo wajen alkali alkali ye an yanka ta tashi ka ɗari biyu da hamsin kana ba da ɗari biyu da hamsin ba nan miji ya fita ba ita ma tana da wata wata sha ɗari biyu da hamsin ɗin ma nawa ne a cikin sadaki na ne wala ha akuzu kuwa wala ha akuzu minu tana daman ta zo ta karɓi wannan sauran minu daga wajen shi wannan wanda aka ba wa ɗin tunda dama ai duk a cikin sadaki ne sadakinta ne tana da daman ta zo ta karɓe ainihin abinta ni talaki kablan masuki wa damanu za mu tashi ya isa ba wa damanu ina laka alhamdulillah